إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهتدي لنا بهذا المعطي والتاتي بنظرة تاتي لنا في سفر yana daga cikin dai abin da muke kai na daga abubuwan gaibu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanar da shi shi kuma ya sanar da al'ummarsa abin da ya faru da abin da yake faruwa a zamaninsa da abin da zai faru bayan sa har tashi kiyama har ɗan aljanna cikin aljanna har ɗan wuta cikin wuta har abin da masha Allah abin da Allah ya so har abin da Allah ya so ya sanar sahabbai suka ce mafi iliminmu mafi hajjanmu mafi iliminmu mafi haddan bismillah mafi iliminmu mafi haddanmu to sahabbai suka faɗi wannan mafi iliminmu mafi haddanmu mafi iliminmu mafi haddanmu to sahabbai suka faɗi wannan to duk karatukan da aka koro dai gashi nan to yana daga ciki faɗar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi na zancen na zancen wa'annan motoci da wa'annan jiragen ƙasa motoci babura tekuna da duk waɗannan abubuwa na hawa dinnan wanda sabida su an yi fakin ɗin raƙuma an yi fakin ɗin raƙuma an yi fakin ɗin tafiya da kamar maka yanzu za a tafi maka yadda mutum ya haura kumi to har wannan motar kata ko lori dinnan ta zo har kaza har kuma Allah ya kawo jirgin jirgin sama ma duka baki daya to yana daga abin da Allah sallallahu alaihi wasallam da kamar yadda muka ka muka fara kawa jiya cewa idan annabi Isa ya sauka alaihi salatu wassalamu idan ya sauka cewa za a yi fakin din raƙuma ba za a dinga hawan su ba wannan hadisi musliman sahih muslim yayi magana ya kawo wannan hadisi cewa za a yi sake da za kuma ba za a dinga hawan su ba wannan kenan ba za a dinga dora musu kaya ba ba za a dinga za sai dai wanda dai ba wani abu yanzu ko cikin saharan ma duk motocin iban kaya sun zo ko cikin dajin ma ka je ga manya-manyan motoci nan ga jib-jib nan landurobobi din nan ga sunan masu hawa sahara su kwashi kayan da rakumi goma zai ɗauka su kwashi kayan da rakumi ɗari ma zai ɗauka ga jirgin ƙasa ɗin nan saharorin duk an yi shi din a wancan lokacin kuma ga jirgin sama ma ya zo ma amma tsallake sahara ma gaba ɗaya ba buƙatan ma a ce an taka ta to wannan kenan sai a sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗar abin ya fi fitowa yana daga cikin hadisin dujjal da manzala sallallahu alaihi wasallam da muka kawo cewa zai kewaye duniya a kwana arba'in dujjal zai kewaye duniya a kwana arba'in kwana tafiyar da zai ta kwana ɗaya daidai kwana ɗaya daidai yake da shekara kwana ɗaya daidai kwana na biyu daidai yake da wata kwana na biyu daidai yake da sati kwana na biyu daidai yake da sati shauran kuma kwanakin kamar shauran irin kwanaki namu kaga yanzu a kwana arba'in dujar zai yi shekara ɗaya da wata ɗaya da wata biyu tun daga ragowa kuma kwana talatin da wani abu shekara ɗaya da wata biyu da sati ɗaya da ƴan kwanaki abin da zai yi kenan makka da madina ne kaɗai ba zai shiga ba amma madina ma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya hau dutsen Uhud zai zo ya hau dutsen Uhud ya ce wancan benen da nake gani farin benen can da nake gani nawa yi a ce ai masallacin Annabi Ahmadu ce to wannan dai ba damar shiga wajen ba dama kuma duk sai ya- amma zai tsaya a sabka yana nan wurin da zai tsaya zai yi kururuwarsa ya yi shi umarcinsa duk munafukai irin nasu zo su bi shi bi shi abun mamaki eh, shugabanninmu na sauki a kan ba san wannan hadisin ba suka tafi daidai wajen da aka jirga suka yi suke wannan jami'a ta umul qura a jami'ar madina da daidai wannan gudinin aka je aka yi Hmm? To kuma gaskiya ne ikon Allah duk yawan da kaji yana taba annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya annabi abubuwa duk da kowa ya yi sauki mun gode Allah har ga daga nan ya fito to ai kaga in ma'anar ce ma ta fita don sai dai in wani mutum din ne kaza kuma zahiri dai yana nan a zahirinsa har safe suka da ya rasulullahi idan kwana ɗaya shekara ɗaya to ya zamu da sallar kwana ɗaya kenan yanzu sallar kwana ɗaya ta isan mana ta shekara ko kwanci a ku dinga a gwagwada gwada za ku sai rana ɗaya da a yanzu ta gwada duk gaba gida to wannan ma yana daga cikin matattarar kalmomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan malaman fito duk akan wannan magana suke hukuncin su yanzu ka je akwai garin da rana ba ta faduwa wannan awa 24 din nan kasashen kudancin duniya kudancin duniya su rana ce kawai a wannan wajen kudancin duniya to a yanzu sai dai ka gwa- sai dai ka dinga gwada an ce sai ka gwada da makka alhamdulillah yanzu ilimi ya yi yawa ko ina kake ko a cikin waya ga eh, abun maka nan shar alfijir din su ga kebin nan kaza to daidai lokacin da maka suka yi asara sai ka ba kai ma ya ka dau azumi sai ka dau azumi a rage ga rana ce tsaka kuma har daidai lokacin da maka suka yi kiran sallar magariba rana ta wadi to kai kuma sai ka sha ruwa a nan amma ga ka rana ce tsaka ba wani kano ba hukuncin da ake kallo ba kawai yanzu hukuncin da aka kafa ake kallo wannan kenan kamar yadda kuma arewacin duniya shi kuma kankara ne shi kuma za ka iya wata shida kana cikin dare ba ka taɓa ganin rana da idan ka ba sai rana ma sai dai ka gwada sai dai ka eh, eh, gwada azumin haka yi haka sha ruwa ta haka baka ga rana da idan ka ba sunanan sai dai a gwada wannan hukunci ne sosai to haka jafin na zai wannan ya nuna lalle abubuwan da zai tafiya dinan da shi kamar yadda shi sharif ya faɗa eh, cewa lallai wa'annan jirage ne da motoci irin wa'annan kaya da muke aiki da su yanzu yanzu akwai tafiyar da za ka yi ta kwana ɗaya da a zamanin da naira kuma tafiyar shekara guda ce ta kuma tun da alhazai na da in sun tafi maka daga ai da kuka da waye da rabon gado da komai duk za a yi da rabon gado da komai duk za a yi su je su ziyarci wani baran shan usman dan fojo sannan ko a kama hanya kafin a je maka ma an yi wayansu shekaru wani ma shi kenan ma ba zai dawo ba ma ga baki da wani kuma akwai wanda aka ce ya fita daga ɗan dime ya tafi sai da ya shekara goma da tafiya sannan Allah ya kawo jirgin sama Allah ya ba wani kuma kuɗi a ciki shi kuma ya biya kuɗin jirgin sama suka da suka hawa alfa ɗaya sai a ka hanya ɗin da aka yi shekara goma nan sai ya suka hawa alfa ɗaya to haka jidda a bai to haka yanzu tafiyar ra- kwana ɗayansa kamar shekara tafiyar kwana ɗayansa daidai take da tafiyar shekara da za a yi tafiyar ɗaya kwanan kuma ila yanzu kuma ƙarshen duniya ya je kuma kila za a yi wani kuma jirgin da ya gudu wanda a wannan ranar daga bangon duniya da zai bayyana ko daga tsakanin siriya da iraki nan zai eh, da zai bayyana kuma in ya hau jirgi kila zai iya kai ƙarshen indiya ƙarshen malaysia ko ƙarshen sri lanka ko ƙarshen eh, china ya je karton ko beijing ma ko ƙarshen duniya ne zai iya kaiwa a kwana ɗaya tafiyar 24 hours amma akwai inda in komai abin technology ne yanzu dai ba jiragen sun na ba dai wannan jirgin fasinja akwai wanda sai yayi wajen awa talatin ma a sama sai yayi awa talatin ma kafin ya kai nan kaga ya fi kwana ɗaya ma to shi ila abin jirgin ma zai zama mai sauri duk gaba gida abin da yasa aka ce jirgin da hadisin kuma zai zai zo da maganar wannan ma zai zo da maganar wannan ma to kila kuma yanzu tafiyar da zai yi gobe kuma ba ta kai wannan ba to kuma tafiyar da zai yi jibi ne kamar sati ɗaya ba ta kai wannan to sauran kuma kwanaki kawai tafiyar kwana ɗaya ce yanzu ko makaran za ka tafi awa hudu da rabi mutum ya sauka maka ko ina yanzu dai ta- tafiyar da za a ce kayan kiwanci ko awa a kan jirgi dai ai tafiya ce mai nisa ai tafiya ce mai nisa ƙwarai da gaske Eh, ko ko tafiyar da za a ce kayi tafiyar wanda inda a ƙasa ne za ka yi tafiyar kwana ɗaya ce ko tafiyar kaza ce ko duk dai haka cutar dai kamar yadda ya zo a cikin hadisi to wannan ya nuna duk irin wayannan yanzu abubuwa da ake fa- a- aiki da su da wanda da ba su san su ba an tafi a faɗa dai Allah ya saka musu da alheri sun yi imani kuma sun ɗauko To, duk wannan bishara ce ta tashin duniya duk kayan hawan jujjar din ne kuma kayan hawan na Allah din da kayan hawan mahadin ne ma duk gaba ki da da yawa eh, ba karatu ba ne waje amma amma dai yan uwa ne dai suke ta shiga ya ana ta idan mahadi ya bayyana shikenan ne ba za ta daina aiki mota za ta daina aiki sai dai a hau dokuna sai dai a hau kaza kaza to Allah mai iko ne amma kuma wayannan kayan ai sun fito ki sauri in dai ba kuma mu'jiza ko karamar wali kuma doki ya dinga tashi a sama ya zama buraka ba inda ya ga idansa zai kai amma dai duk wannan din ma dai jirgin sama yanzu mai shirin bura rasu yalla ya wa inni ala shurhil buraki a duru da na akan wani abu mai kamar buraka ina kewaya a jirgin sama yanzu jirgin in ya cilla shi da dama ai wai buraka daga barku ne ai wai in ta cilla kamar walƙiya take tafiya yanzu wani jirgin sama ma ai a jirgin sama nan da ake ce mai inuwa na sojoji da ka za aljanni haka yake sai dai ka ji kukan sa ba a ganshi ba ya ma kafin ma ka ji kukan nasa ila ya kai Lagos kai kana abu to ga wannan ai buraka ne kawai kaza kuma in ka ga yadda ake faɗa a- a kan burakan duk da dai hadisin da inganta ba zai kama kaza mai ado kaza mai kaza daga jika ne galan jikin jirgin nan ne din kawai duk gaba gida to wannan kenan kaga duk da irin waɗannan abubuwa za a yi aiki Allah bai ike doki ya yi amma ko kowane zamani da Allah ya kawo zamanin su ma kan gariya 'yan zamanin ne da ƙwarewar zamanin za su yi aiki da ga wani can da ƙwarewar zamanin shi na gaushi aka dinga cillawa cikin jirgin saman nan fafadiya wa kashi dil hawa'i abiru الماء المصطفى المختار وهو بشير أدير به منه إليه وإنه إلى كل أسرار الإله يشير ترى المذن والأجبال كالأرض تارة وأورا ترى أن السماء تمور فسمعا بيوم بيوفا فهوة بفناجين سريع قدير في الشؤون يجير ترانا كبرك خاطفين وإننا جلوس الركود فالإله قدير gamu muna cilla ana da wani a zaune da aka daure jiki ba duka wa'yansu ma wa kaddari ban rukuban wal ba'd rakidu ga wa'yansu ma da abin diya burge suna ta anishaki ga wa'yansu ma tabbacin suke shekawa wa na ni ko wutar soyayya ta tana taba faka wal hawa ta tabarram wutar soyayya na da tana ababaka shi ko jirgi yana keta hazo malam da kuma soyi da mu ya nufa annabi da mu sallallahu alaihi wasallam irin da shi wake jirgin sama la haikari ya fulil ya fulil fala wa yuhailimu ala to kaga duk wannan da ya zo kuma ya daga abin da ya fitowa sarari abin da ya fitowa sarari hadisin imam muslim din da hayyau wanda nawasu bin sam'ana ya rawaito shi cikin ambatar mujallad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi dai ya faɗo zaman sa a tsarafin nan kulna ya rasulullahi wa ma lafsuhu fil ardi nawa zai zauna a kan ƙasa qala arba'una yawman kwana arba'in zai yi annabi Isa ya kashe shi yawmun ka sanatin kwanan farko kamar shekara guda yawmun ka shaharin rana ta biyu kamar wata yawmun ka jumu'ata rana ta uku kamar juma'a wa sa'iru ayyami ka ayyamiku sauran kwanakin kuma kamar irin naku kunna sai muka ce ya rasulullahi fadhalika al-yawm alladhi kasanatin wannan ranar da yake kamar shekara ya fi na fi salatu yawmi sallar kwana ɗaya ta ishe mu alala ja aqdiru lahu qadran ku gwargwada a dinga gwadawa sallar shekara za ku kuma cikin kwana ɗaya kuke dan sallar shekara haka za ku dinga gwadawa ku dinga gwadawa ku dinga gwadawa a cikin ranar kuke gashi nan kuma a shekara za a yi kila kila kuma a'a yanzu a tafiya za a tafiya kuke duk da tafiyar wannan yana daga cikin jawami'ul kalim din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sallar kwana ɗaya za ku ku sallar yanzu duk wannan adadin yanzu misali ka hau jirgin sama kai ka je maka awa hudu da rabi ne kawai mu daga nan Nigeria awa hudu da rabi ne amma yanzu da dokin ka hau ko ko da mota ka hau sai ka shiga Maiduguri ka je kamar ka je Chad ka je Sudan ka je hau Maliya ka je kala kala kwana wajen nawa kaga yanzu tafiyar ta yan awowi ce a ɗayi amma kwanaki ne da yawa to yanzu sai mun kirge sallolin kwanakin nan duk gaba ɗaya wanda muka shirya zai da ɗayi aka yanzu kuma ya ku gwada kawai sallar yan wannan kila azahar ce kawai sai ba azahar ce kawai za ku kila a wannan shekarar da kwana ɗaya yanzu sallar kwana ɗaya kawai za a yi kenan duk gaba ɗaya duk wannan yana hankali zai iya kawowa a sallar kwana ɗaya za mu kawai tunda tafiyar ka kwana ɗaya ce kawai a zamanin da shi dujal din a jirgi ne amma da irin zamanin mu ne yanzu na tafiyar shekara aka yanzu wannan sallolin shekara duk sadaka yanzu ta kwana ɗayan nan za a yi kawai duk gaba ki ɗaya aiki kenan malam ta kwana ɗaya ne ta abu ku fa aqdiru lahu qadrahu gwargwada shi gwargwadansa wannan kenan kullu ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah wa ma isra'uhu fil ard to me saurin dusar akan kasa abin da zai hau yaya saurin abin yake akan kasa kuma da kan sama ma din qala sai manzo Allah sallallahu alaihi kal gaisi istadbaratu rih kaman hadiri iska ta sa shi gaba iska ta dinga kora hadiri ai za ga sama ga iska ga Allah ga yana gudu sosai kuma da yake a sama ne ma yanzu yanzu zai zo shi ta kan garu yan minci kaɗan to irin irin wannan tafiyar zai dinga yi wannan gudun abin da dutsen zai hawa a ƙasa kenan kuma haka za a ga mota an ta sharo da gudu ka a ce da zamanin da ne da ba wani injin da yake totar da yake tura ta dinnan idan ana jirgin ruwa za a ga an an saki labulaye a jirgin ruwa ma'anar wannan labulayen idan yanzu gabas kuka sa gaba in iska ta taso ta yamma sai ta dinga kora ku da gudu ba ya kun sha wahalar tuki ba in karfin iska karfin gudun karfin iska karfin gudun to kuma shi ma jirgin nan akwai tsinji a ciki yanzu kana bayan sa aka tashi inji da za ga iska ta tana kada mutane jirgi din nan aka kunna wannan iska ta san kana bayan sa za ga iska tana watsi da kai ma sai ka dage in ba ka kula ta kada kai duk wannan to haka zai dinga tafiya kaman kaman hajiri iska ta biyo shi a baya tana kora shi to in akan kasa din ne wannan tafiyar motoci ne wannan tafiyar motoci ta kaza mota tana sheka gudu da zamanin da ne ba wani inji da yake tuka ta ba wata wuta a ciki a haka take a zaune kawai to iska ce kadai ta isa ta koro ta irin wannan korawa iska ta koro takarda ko ta koro yayi ko ta koro wani abu iska ce wani za mu ga yana tafiya wannan ishara ce zuwa motoci bari ma ishara ce zuwa jirgin sama dan hajiri iska tana kora shi haka jirgi yake a sama in ka kalle ga wani jirgi ce to jirgi ce ba wani yake tuka shi ba ba injina ne a ciki ba amma iska tana tana kora shi to sai ga jirgi kamar jirgi ce ne wannan irin nuna na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da cikin hikima da jawabin kan na annabi sallallahu alaihi wasallam to haka tafiyar za ta zama kaga sanan aka san jiragen sama ne da wannan motoci da wannan jiragen ƙasa kamar hadiri iska tana kora shi abin da zai hau da doki ne sai a ce doki ne mai tashi ko doki ne mai buga biki mazalla sallah ya yi faɗar da wakai ya san annaba suna ci sahabbai suna shi ma yana da shi kaza da gudunsa da kaza kuma da doki ne sai a ce kamar fararar ruwa haka ake kwatanta gudun doki yana da doki ma sallallahu alaihi wasallama da suna linkaya sabihu saboda in yana gudu haka yake mika kafafuwan ya kamo kasa ya mika kamar mutum yana yin linkaya a cikin ruwa duk gaba gida amma wannan kamar jirgi ne iska na koro shi sannan malamai suka san zancen motoci ne da da kaza kuma akwai abin da yake ƙara wannan hadisin kuma fitowa har yau kissan mahadi abincin Allah ya tabbata a gare shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar cewa idan labari ya zo idan labari ya zo mutane cewa mahadi ya bayyana labari ya zo musu to mutane za su kai da kawa tsakanin maka da madina su zo maka ina ike dama an ce za a yi man mubaya'a a rukunin yamani tsakanin rukunin yamani da rukunin hajar al-aswad nan zai jingina bayan sa da ka'aba ya ce baqiyatullahi khairul lakum ga ragowar lamarin Allah ya zo ko ga ragowar Allah yanda ya dace da mutashabihat baqiyatullahi ragowar lamarin Allah ko ko tallafin hadaratun zafi ne gashi nan ya bayyana baqiyatun zafi ai ba shi kenan wannan magana duk za ta kai duniya za ta kai dama akwai wanda suna nan suna suna ta jira lokaci yayi Allah ya nuna musu duk sun halarci hajjin wannan shekara lokaci yayi to ba ai shi kenan daga maka zuwa madina din nan sai sun yi sun jiri sau uku su zo maka a ce ai yana madina kun baro shi can ya je ziyara annabi zai karɓo izinin nukara su dawo mace a ce ai ya koma maka su dawo sai an yi haka za su kai da kawa daga maka zuwa madina sau uku daga lokacin ƙare hajji zuwa rana ashura daga lokacin ƙare hajji zuwa ana ƙare hajji ranar uku ga sallah ranar uku ga sallah idan an yi sallah yau biban farko to kashe gari biyu ɗaya ga sallah wata kashe gari biyu ga sallah to wanda yake so ya ta'ajjuli zai iya barin mina ya dawo amma wanda yake so ya jinkirta a wata ajiyar biyu wanda fala isma'il wanda akara fala isma'il ya liman tara wanda yake so ya ta'ajiri shi kuma zai iya zai kuma kwana bayan sallah da kwana uku ya yi jiban sa na ƙarshe sannan ya zo ya tsawafin ifaza in kuma ya je ya tsawafin ifaza shi kenan hajji ta ƙari ayyukan hajji sai kuma zama da jin daɗi da ziyarori da tafiya madina kuma an je ma shi kenan sai ka an ce an fara annabi sun fara dawa to daga daga bayan sallah da kwana uku sallah kwana goma da abu da kwana uku sha uku kenan ko to hajji ta to daga kwana sha uku shi kuma ashura kwana goma ga almuharram kaga yanzu kwana ishirin da bakwai kenan a cikin kwana 27 mutane za su kai da kawawa tsakanin maka da madina tsakanin maka da madina sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wannan hadisin a zamanin sa amma yana bada labarin wani zamani na mahaji da zai zo a yi wannan yan zamanin manzo Allah din nan ba su san tafiya ba a wannan zamanin sai akan rakuma da dawakai da kafa ko akan rakumi kake tsakanin makka da madina tafiya kwana goma ake tafiyar kwana kwana goma ake tsakanin maka da madina zuwa sannan dawowa tafiyar kwana goma haka annabi ya dinga yi sallallahu alaihi wasallam to ma za a tsaya a huta ko a tsaya a yi wani amma sai an dan ƙara wai wannan tafiya kawai za ka dinga yi ka sauke a ci abinci ko kai sai ka yi kwana goma sai ka yi kwana goma daga maka zuwa to yanzu zuwa kwana goma dawowa kwana goma kwana ashirin zuwa kwana goma dawa kwana goma kwana arba'in zuwa kwana goma dawa kwana goma kwana sittin kwana sittin kaga abun kwana sittin an yi shi a kwana ishirin da bakwai ko rabi ma bai kai ba a yanzu kuma lallai dole kuma malamai su aiki ya same su ko su sahabbai Allah ya nuna musu sun yi imani da kaza to wai su malaman suka ce to yanzu wannan abu da za a yi ma'ana su wa'annan masu neman ma'adin nan dama tun da bawan Allah ne wali ne sharifi ne jika manzo Allah wali ne to su ma waliyan ne kenan haɗuwa za su dinga yi kawai ta nade musu kasa za a dinga yi har su yi irin wannan haka ma da ma'aji suka faɗa har su yi irin wannan tafiya tsakanin maka da madina tsakanin maka da madina sau uku a kwana ishirin da bakwai ko kwana ishirin da biyar kaza wannan kenan wanda kuma ya zaɗa matsanta ita a ba wai tasowa za su ba waɗansu irin masu ƙoƙari ne ne gudun gudu za su ta yi a kan dokin gudu za su ta yi a kan raƙumin tafiya kwana goma su ta kwana biyar wannan abin hawa ya halaka abin hawa ya halaka duk da Khalid bin Walid ya iya yin irin ya taɓa irin wannan tafiya ta gaggawa daga daga daga Syria zuwa Iraq daga Sham zuwa Yarmuka yakin Yarmuka haka ya keto daji amma da mu'jizar sahabbai da kaza to wai suka ce a ma'ana tafiyar duk kwana goma din za su mai da ita biyar biyar biyar za su yi abu haka dai Allah ya yarda da su suka gwagwada abin duk suka yi ta amma yanzu in ka dubi zamaninmu wanda mahudin zamanin mahadin nan ne ko mahudin zamanin dujar din nan ne in ma ka san hidayar ka san shirya ta mahadu ma yanzu ka banka shi akan ƙasa ma kana kallon ka in ka san aljancin dujar din ce ɗancin dujar din ga wanda aka bawa dujar din ne yau zan je ka banka ma dujar din akan ƙasa kana ganin sa to an san wannan tafiya ce ta mota to in ba tafiya ce ta mota ma ai wannan ba wani abu mamaki a ciki rana ɗaya za su iya zuwa madina da mota rana ɗaya su dawo su je su dawo su je a ce ba na bane su kuma bugowa su kawo su haka da kilomita ɗari biyar ne kilomita ɗari biyar ne za su iya zuwa kwana ɗaya su dawo kwana ɗaya in ma irin wannan gudu na yan direbobi ne za su iya rana ɗaya za su iya zuwa da dawowa ɗin duk gaba gida to in ba jirgin sama ne ma kai da kawo ma sau uku sai su iya yin ta rana ɗaya yanzu bai fi wuce arba'in da biyar ko awa ɗaya ba yanzu daga nan zuwa lagos awa ɗaya amma kilomita wajen nawa ne shi ba wajen ɗari tara ko wani abu daga nan kaduna zuwa amma awa ɗaya kaji ba ga yanzu a je awa ɗaya to tafiya awa ɗaya kaji tun da lagos ma ya ji yan tafiya da inda da rakumi za ka je lagos ɗin sai kai wajen irin ma na da sai kai wajen kwana goma sha biyar ko shi kaza bari mu yanzu in kai tafiya kwana ɗaya kuma ai cuta za a yi kuma da jiya da kaza ba a san lokacin da za a ƙara ba to haka dai ma'ana wannan motoci kenan da za a hau a wannan lokaci ko jiragen sama da za a hau a wannan lokaci wannan shi ya nuna to haka mu yanzu zamanin mu shi Allah ya nuna mana irin wannan tafiyar duka baki ɗaya Ranzana Sallah yana nuna zuwa wannan abubuwan hawa da wannan kere-kere da za a yi wanda za su ta kai da kawawa din nan a kansa duk gaba gida kuma wannan shi ya nuna cewa wa'annan hadisai masu yawa da wa'annan wanda su ya nuna cewa a ce za shi shugabanmu ma hadisin da shugabanmu annabi isa ta amince Allah ya tabbata gare su duk gaba gida idan sun zo da jiragen saman da motocin da duk wa'annan abubuwan na zamanin za su yi abu ba kamar yadda mu ba karatu ne ya zo ba amma dai haka yake da a kwakwalwar mu za a in ma ji ya bayyana ai duk ne ba za ta daina aiki ai duk bindiga za ta daina aiki ai duk da tab ai nan nan ma saboda wani za in ba nukiliyoyin nan ba zai zai duk wa'annan nukiliyoyin da ake ajiyewa na wannan lokaci ne in ka lura ai na wannan dujan na ajiye na suna Allah suna ajiyewa mahajina gaba gida wannan kenan da wa'annan za su aiki kuma daga cikin hadisin da dabarani ya fitar da shi da sanadi na ingantattu daga abu musal ashari Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta yataqarraba zaman alkiyama ba za ta tashi ba sai zamani ya yayi kusa zamani yayi kusa garuruwa sun yi kusa sai zamani wato zawwal arzu zayya a dunkule ƙasa dunkule ko a takure ƙasa takure ko a nake matse ƙasa matsewa zamani zai yi kusa hadisi ya zo shekara za ta zama wata a yi zo wannan zamanin ko shekara za ta zama wata wata zai zama sati wata zai zama sati sati zai zama kwana har yanzu aka da aka sallar juma'a a yanzu dan kwana biyu za ka yi alhamdulillah mun kuma da kamar ba je kamar ba a cikin da zuwan sati zai zama kwana daya kwana ɗaya zai zama awa ɗaya awa ɗaya za ta zama kamar kimtawa ido idan da wasu kwanto hukumin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam to wannan kenan to ƙasa kuma za a takure ta za a takure ta ita kuma ƙasa inda da ya kai shekara za ka je yanzu a kwana ɗaya ka je duk dai muna can wancan hadisa inda da tafiya kwana goma za a yi daga makka zuwa madina na manzo da sallar yanzu a rana ɗaya ka je kaga yanzu ƙasa kamar ba ta da nisa duk an takure ta duk gaba ki ɗaya rahoton sai ga shugaban ƙasa ɗaya amma yana mulkar yana mulkar ƙasar da shi bai kai ƙwayar zarra ma a cikinta ba. Nigeria yanzu duk gaba da ake mutum yake mulkar ta idan da yana kan kaza ya san abin da ake a kan kaza rahoton ya zo da kaza da kaza in ba zamani ba ba zai yi ba. Inda da mutum ba wa'annan abubuwa ba zai yi ba. Mutum yana mulkar Amerika irin su ce hamsin din nan nata da fadin nan nata komai amma kaman ƙwarya ce a gaban komai a kan idansa yake ko ina an ɗauko komai a kan idansa yake da duk gaba gida akwai wani kaliba daga cikin kalibobin abbasawa shi ne mamun ne shi ne malami kuma duk wata hikima akan faɗa har na rashid ma akan amma mamun shi ma ba wasa ba to shi suke yin lujo da wani ƙwararra sai da aka ce a yanzu ya iya lido sosai shakaranci wannan abin da suke su ba da yayin lido ake ba da wani abu ga shi nan kamar kan doki da kan menene kan sarki ya me suna ka to shakaranci shi larabawa suke cewa kuma shakaranci to shi a suke yi shi ma dai kamar lido yake dara da ake ce masa ko shi ma kamar lido yake to tun da yanayin waye ma ƙwararre aka kawo ƙwararre duk ɗin sun yi sai ya shirya yawan can ƙwararren ina mamakin kalima ce ni boy ce ya za ka mamaki ni da gane a cikin zamanin da a cikin daulata amma ni nake juya daulata ni kadai bare dan wannan kaskon da yake gabana wa zamani bi makani wa makani bi zamani to kuma ga ma za ga ma kuma lokacin lokacin ma yayi zamani na gaba daya yau duniya ta gaba daya ga ta aiki duniyar gaba ɗaya ga ta aiki wannan tun kan global ya zo fa gausi global ya faɗa a nan ko wa makani shi za ko ni ma gani a cikin duniya duniya ta gaba ɗaya ga ta aiki na ni ma kuma gani a cikin ta kaga kifiya ba su to kuma haka ne yanzu kana gaban internet din nan ga duniya gaba ɗaya a gidan gidan yanar gizo-gizo a gaban ka to kuma hafakan yana cikin ta yanzu ka iya cewa ina kaduna take ina sabon gari take yanzu ka buɗo sabon garin ga can da komai ga titin ku ga kasuwa kuma kai ma kana cikin sabon garin kuma ga ka a gaban sabon garin kuma kake buɗo ta kake kake buɗo ta ai haka yanzu irin wannan karatu sun jima mutum yanzu ya tarar ba ai ba su tarar ba to kaga sai mai wa hudu za mu yake wa bishara wa zamani fi makani wa makani fi zamani to ga internet na gari ga zamani na a ɗaki na ga kuma a cikin zamani ga zamanin ka hannun ka ga kuma a cikin zamani wannan kenan to za a yankwale wannan daga cikin yana daga abin da Allah ya ba masa wasu yallahu al-ardu an takure manzo Allah ta sa duniya gaba ɗaya kamar kaskon kosai yake a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam internet inda shi manzo Allah amma shi tuntuni bayan Allah kuma duk wannan yanzu wanda ya zo da gadon balkisu in ba intanet nan da fax shi su su bayan Allah sun mutu suna yin sama yanzu a sa takarda Amerika yanzu suka fitar da ita anan ita ce da komai imamun Madina Shehu Jani shi nan Allah ya kara man lafiya ita da ya je ya ga fa fitowar fax din nan da ya gashi Amerika shi da ya taba kam ita amma to Allah sai an sako masa hannun shehu ya san dai wannan hannun na shehu ba irin sauran rubututtuka ba ne da za a fafi abu kaza kaza aka yi wa ma faɗin da kuma shi ne ba wani abu ke lokaci ya yi lokaci ya yi to in ga wata zo haka za a yi zamani lokaci ya takure shekara ta zama wata kamar yadda muka faɗa haka ma garuruwan duk su su takure a takure su rana ɗaya ka kusan kewaye duniya a kwana biyu ka kusan kewaye duniya da jin gaba gida to wannan kenan ai za a naɗe ƙasa naɗe kuma ya zo a cikin sahihul bukhari ce hadisin abu hurairah Allah abu hurairah Allah ya kare ta a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kiyama ba su gobe sai zamanin nika sun zama kusa ya ka kara ku zama zamani zai zama kusa garuruwa za su zama kusa zama kano yanzu ta zama kago zariyar nan ma kusa da kaduna a amma yanzu da ka hau jirgi ya rufarta ko ka hau mota minti minti awa biyu yanzu yanzu kana kano ta ce ga hannun jir tsayani ga hannun yani ga nan nan da awa biyu na zo ina kan hanya ma ga salatala an ma kano zan dole ka zo ma to kana ina to kakka ba ko su ga nan zan zo kana ka zuna na kai nan da nan ka je ya hauka haujin ji awa ɗaya ga kana gaban yanzu zaman ya lokaci ya zo kusa gabuwa sun zo sun zo kusa za a tauye ilimi za a tauye ilimi na alam ilimin sanin Allah wanda shi ne ainihin muradi lalle zai tauyi tunda waɗannan takamarzai su suka ta taho yanzu zancen kuma imani da Allah zancen imani da Allah ne yake kuma zai yi ƙasa ƙasa mutum ya ya zamani sun fi da imanin zancen na tura nan dai su dai in ba za ka ce da mutum Allah ya yi dinga ganin ma gani gani ana ka ce masu ne ya ce aika karo ya kai mutuka a wannan zamani saboda in ko ilimin addini ko ko kaza ko kuma duk kaga akwai wannan ilimin wannan amma yanzu ne ma ilimi yake buduwa yanzu ne ma ilimi yake buduwa ko kuma za a tauye ilimi da ilimin nan dahir ne gashi nan a littattafai gashi nan a karatu gashi nan kaza sai mutum ya ma yanzu kuma duk ba ya mutum ya yi wannan wahala ba ko me yake gashi nan a waya yanzu da ka buɗe waya ko hadisul bukari kake zama mutuwa ko sahihu ga ko me yake gashi nan a kawai ka fito da shi yanzu ma'ana ba ruwanka da zancen hadda kanka kenan ga su da hadda a hannunka abin yanzu ilimi ya tauri a kanka kai duk wannan wahalar da na da suka shiga ta hadda da waye bi yanzu ba su duk kowa ya bari ya bari tunda da ga hadda ka a ɗan aljihunka ko a hannunka duk gaba ɗaya Allahu alam ko kuma ga ilimin ga kaza mutane bare duniyar musulmi ba su da himmar shiga cikinsa ba su da himmar shiga cikinsa ko mutum ka ga yana wani kazar kazar din ilimin yana ta takama sai a ilimi kaza kaza sai ka dan wani waje yake nufi kawai dan wani kuntataccen waje yake nufi da za ka zo da wani ilimin shi zai fara ya haka akan wannan dan wani ilimi yanzu wanda dan gwan mutum nan ya yi project akan abu ya kai wa wanda yake mar ishrafin abu haka yake wannan ilimin da kasa ba irin namu na za jami'an nan bane ya yi yawa ya yi yawa har washe jami'a ce sunan ta jami'a ba masasarar duk abin da ka zo da shi amma haka kai wani a ce ya yi yawa to ai haka yanzu an zama ya ilimi aiki wace ba ka ga ba ka burge ka zuka fito da ka zuka fito da wani abu To, wannan kenan, to, za a tauye ilimi. Ko kuwa, yawa, a cikin ruwa ya hadisi ma, ko kuwa za a tauye aiki. Aiki zai tauye, ibadodi, ko ku abu. Ko ku aiki ji ya tauye, in ka duk abin da annabi faɗa gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam. Da kowa yana da aiki ne. Kowa bai zaman banza, kowa yana da aiki ne. akwai ɗan kai wasiƙa, akwai ɗan kai wasiƙa, akwai ɗan kai kaza, akwai masinja, akwai mai kirge, akwai mai waye, kowa yana da aiki, akwai ɗan fasa ɗan haka, akwai ɗan gini, akwai masu yin kaza, akwai masu kwaɓa kankare, akwai masu akwai masu ɗaukan kaya, akwai masu tukin jirgin ruwa, akwai masu ga yau duk abin ya zama inji ne mai ali inji. wannan halin nan aikin da mutum miliyan za su inji ɗaya ɗaya a lokaci a kwana ɗaya yanzu duk miliyan nan ba su da aiki kenan yanzu suna ma ba su da aiki kaga yanzu duk aiki ya ƙare ma'aikata sai daga da an ce an sallama ma'aikata ba an sallame su ba a sallame su ba saboda ana da ma'aikaci inji gashi yanzu mutane kuma shi kenan sai dai su ci mai kenan ba aiki kaga kamar an ci gaba kuma an ci baya an ci gaba yanzu noma eka kaza da sai dai a ce yan bare ma a je a nemo mutane ɗari kaza yan bare ma a dama musu fura a yi waye a biya su yanzu ta rakta motar gona da ta hau lokaci guda ya ce aikin da kato nawa ba zai iya yi ba har yanzu inda ba su da aiki kenan haka da saƙa sai dai a yi saƙa da shi nan kowa da ɗan abin sakaransa da yake duka wada yanzu ma saƙa a rana ɗaya sai ce a can kofin a can kofi miliyan ita dole mai saka ne zai yanzu ba saka ba su da asara dinki da kuwa na da kekensa ko da hannu ko da yanzu ma'aikata a rana ɗaya sai ta dinka kaya miliyan nawa yanzu ma'aikata ba su da aiki kenan to ta buta ma wata ya alawa kowa ba shi da ba abin da zai yi karatun ma da ma da ta ne ke kowa ya kyara duk da rediyoyi ne yanzu sun karɓa sai dai mutum ya ci duk gaba gida komai kaga ya mata kamar an ci gaba kuma kamar an ci baya kamar an ci gaba kamar an ci baya ga matsala ne ta zahiri wanda kowa ya fi sani shi ne da wannan matsalar ma'aikata wannan matsalar rashin kuɗi wannan matsalar kaza kaza to shi kuma kamfani yana ganin kai ga wannan irin technology wanda rana ɗaya nake samun arzikin da ko kun mun aiki kaci ɗari sun yi aiki na kwana ɗari ba ban samu wannan to shi zan je wai dan ku samu abinci dai wallahi duk ku fita sai ya kori mutanen ya zauna da injina da wadda din haka zama haka haka haka to alhamdulillah da akwai ruwa ma'a ba ilimi ne zai tauyu ba ayyuka ne za su tauyu to ko ilimin ne ma ya karu tunda akwai ilimin da yake da mahimmanci yake da kaza kaza duk ya tauyu in wannan zamani ya zo duk da baki da to shi kenan wani lokacin ku za a sa mutane rowa ko talauci ko to dan abin da yake hannunka na cin ko sai gobe kaza wace zaka ce ta asiya da shi kaga dole ta kuma shi kenan duk gaba da ko ko shi ne aikin shi manajan maimakon jiya babba ko wannan kudin ya gwammace zai siyo wannan inji shi kenan inji ya dai inji ba karfi ne kuma ba ba albashi za a bashi ba yadda a taimaka abi ba ko yanzu ba an bashi ko ɗari ba inji sai ya tai da Ali. Yanzu Amerika ta ce tana son nan gaba ma nan da 2000 nawa yakin da ba yakin da ita ba zubar da jini a wajenta kuma ba kukan iyaye mata a wajenta haka za su dinga yi sai dai makiyin ne zai a zubar da jinin sa kuwayen sa su kuka. Ma'ana yanzu robobi ne za su dinga musu yaki. Ba wai soja na mutum na gaske ba. Yanzu robo za a Ali da larabci shine wannan robo din kuma. su za a dinga kuma fi'ilan sun fara akwai wata da su ke haɗa abinci su ke karatu abubuwa ne da ma mutum da ya ga wannan ma ana gama ma hankalin sa ba zai ɗauka daga duniya da wayar surul haraj kuma kisa kashe-kashe za su yawa wannan dai ai musan annabi yayi gaskiya da wayan na kashe da ake awa Allah ya ba mu lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani yanzu a ce zamani ya yi kusa a ce an tauye garuruwa ka ai duk saboda wayannan motocin ne saboda wayannan motocin yana a ce rana ɗaya motocin nan su tsaya kan su je ko ina a ce an sa kafi nan da ake ayran nan sai kasan duniya tana da faɗi kafin nan ka je mantega ko ka je abu kasan duniya nan tana da faɗi amma da kawo abu zurr kana ce ko ko ja da hukar a yau da amma an tauye ne a aikace duk gaba ki To, wannan kenan. Kaga daga makarib yake cewa shi sharif da yake mutum maroko yake daga makarib daga danja sai a zo fas ko a zo tuwan ko a zo a rana da mu yanzu na gowa sai a je kaduna a je kano a je lagos a je fatakot a je kaza duk a tafiyar ta kuma akwai hadisin da ya zo da daga bayyanawa ma sunanin turmuzi ya fitar da irinsa duka baki da cewa rana shekara za ta zama wata ɗaya wata ɗaya zai zama sati sati zai zama kwana ɗaya kwana ɗaya zai zama awa ɗaya awa ɗaya za ta zama kamar kunna wutar kamar cin sai reshen dabino reshen dabino in ya zargar dabino in ta bushe ka san kaman kara take ta fi kuma komai kaman kuma da dan abu kaman gas ko beta a cikin ta ta kakuna wuta ne za ta kama to kaman cin wannan duk gaba daya to haka haka zai zama haka ma Ahmad bin Hanbal ya fitar da shi da Dahawi duk gaba ɗaya daga Abu Hurairah duk gaba ɗaya la taqumu sa'atu hatta yataqaraba zamanu wa takunu sanatu kal shahri wa yakunu shahru kal jum'ati wa takunu al jum'atu kal yawmi wa yakunu al yawmu ka sa'ati wa takunu sa'atu ka hati ra'i sa'afatu awa ɗaya za ta zamo kaman konewar kunnan ganyen dabino ganyen dabino dan wani abu ganyen dabino da wannan kunna ba wuta kawai ya ci wannan da bi sakon nawa ba to awa ɗaya kenan za ta zama haka a wani lokaci to wannan kenan kaga shi ne dai waɗannan motoci da kaza da duk gaba daya kuma ya zo to wannan kenan ya zo kuma in ƙarshen zamani ya zo kasuwanci zai yawa kasuwanci zai yawa sai ka ji mutum ɗaya in ji annabi sallallahu alaihi wasallama an ce za a sai abin sai ce sai na yi shawara da ɗan kasuwa na ƙasa kaza na nahiya kaza daga annabi ya faɗa sallallahu za a ce za a ce a ce sai na yi shawara da ɗan kasuwa na nahiya kaza wannan hadisi in ba dan imanin sahabbai da fahimtar sahabbai ba mutumin da yake a wancan zamani annabi ya ce masa za a kawo lokaci idan an yi cinikin kasuwanci da mutum a kasuwar madina nan zai ce sai na yi shawara da ɗan kasuwan iraki ko ko sai na yi shawara ɗan kasuwan misira yanzu hawa shi zai je misira tafiyar shekara ko kaza shi ko mai siyan kayan ya zauna har sai ka je ka yi shawara ka sanan kila ma bukatar sa ta mutu ko kaza kaza To, amma yanzu, wannan ba ai ba kuma bane. Ba ma Iraki ko sai na yi shawara da ma 'yan kasuwar duniya din ma, bari ma sai na ji ma dala na wata zo, don kan je fiye ma kuma dala ta tashi. Ko wannan ya nuna, manzo Allah sallallahu za a zo zamanin da kasuwancin da hawan kuɗi za a dinga yi da saukansa. Me zawo da ɗan kasuwan ba zai, ai ya san kan kuɗin, ya san farashi, ya san komai. amma yana tsoro ba ya tafan je dala ta faɗi ba je su ko ka in je dala ta tashi ba bari sai na yi shawarar ɗan kasuwa na ƙasa kaza bari kila yana tambayi na Amerika ko na tambayi kaza ko ko sai na tambayi yan canji na ƙasa wai yanzu nawa ne kuɗin da duk ba haka ake kasuwanci yanzu ba da haka ake dole sai ka ga wani ya yi min tambaya nisabi. Listo, ake nisabi ba shi ta kai yanzu. zan iya gaya ma yanzu dala ta faɗi ka ji kuma malamai sun ce ya sako haka zan iya gaya ma yanzu dala ta tashi ka ji malamai kuma sun ce ya hau ya hau kaza ai mun kawo wani zamani kuma bil hawa da sauka hawa da sauka ake ciki wanda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam sabida ma saukin kasuwancin ma zai dawo hannun mata kasuwancin ma zai ci ba abun da mace ina da iya yawo zamanin yaki na mutum ma ya aka karke bige shi za a yi akan hanya a ce bawa ne a ɗaɗɗaure ba amma da kuma zaman lafiyar wannan zamanin ko mace alama in ba mai karfin hali ba sosai ba ta cika kan wahala da kaza amma a ce zamanin kuma sabida kasuwancin ma hannun matan zai dawo me ma'anar wannan ma'ana duk kayan kai da kawa ya samu kayan motoci da waye ya zama ma ba wata mace ma za ta ta kai da kawa shi namiji zai tsaya da wani aiki ko ka za ka a ita kuma yanzu shi da nan ta je wannan ƙasa ta je kuma in ka lura da zamanin mu abin da ake ciki kenan da za a ce za a yi population din a kirga adadin yan kasuwa maza ko adadin yan kasuwa mata ya mata sun fi yawa kasuwanni shirye sun fi yawa ina ne shirye sun fi yawa zai iya yawa namiji ɗaya gan shirya da kuɗi ai matan ma akwai wanda ita ma kanta kijimar ce ta kanta duk da baki da to duk dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abu to saboda wannan zamani ya zo duk kayan iban kasuwanci gashi nan duk ya samu duk da baki da imam ahmad ya rawaito abu hurairah radiyallahu anhu ya rawaito daga manzala la taqumu sa'atu حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان يا ما tashi ba sai fitinu sun yi yawa gaskiya ne sai ƙarya ta yi yawa ka a ce Allah aiki wani dai mutumin gaskiya yana da gaskiya to kafin baka da cewa yana da gaskiya ina cikin mutum dubu bai ba ba ɗaya ba wanda da kafin a samu makaryacin ne a cikin mutum dubu din bai fi ɗaya ba to an kuma kafa an dinga kafa misali da shi kenan yanzu larabawa wai sani da su mutane masu gaskiya makamacin da yanzu guda ɗaya da ya zama makaryaci shi kenan aka dinga kafa ma dalili da shi duka baki da amma yau sai dai kiyayewa Allah ƙaryar ma ta zama ba wani abu kai fanni ce ma karanta sama ake ƙaryar ma fanni ce mai zaman kansa karanta su ake duka ba da ƙarya za ta yi yawa kasuwanni za su kusa kana nan garin kana tambayar kasuwar Legas ya take ne kai ya kasuwar Legas take ne kana nan garin kana ciniki da kasuwar Legas bari ma kana cikin ɗakin da kana siyan abu a America kasuwa sun yi kusa kana cikin ɗakin ka kana na man nabi ko ya siyo waya ko ana ta mai ko a shi ya siyo masa channel ko ma dalla da ka siyo mana hararatu kana ɗaki gaba kana kasuwanci ga shago nan ka shiga ga shi kana kallon komai kuma ka yi imani shi ne kuma ka aika kuɗin saboda ba ka shakka ka san da gaske ne kuma su ma su aiko ma sun san da gaske ne ka aiko abu sai ka gama abin ma da kuɗin da ka yi ba gan shi ba yanzu ya zama kuɗin ma na iska ake a iska ake yawo da shi kuma da gaske ne amma kuma a iska ake da kuma babu ya a iskan kuma dubu a iska kauce shi kuma a iska wannan za a yi sai Allah zamani ne ma da in ba a in ba kai wasa ba ma lambobi ne suka waɗe ba ka je kai ganganci ma kai rawa kai a cikin lamba ba ka je ba wata sai dai ka ga shan ka tilla su wata duniya abubuwa ne duk gashi nan to ba za duk wannan kasuwanni za su yi kusa zamani zai yi kusa sallallahu alaihi wasallam to yake duk wannan gaskiya ne an gani kuma ya zo daga Abu Hurairah da har yau manzon sallallahu alaihi wasallam ce la taqumu sa'atu ya wata hatta taquda ardul arab murujan wa anhara ya ba ta shi ba sai kasar larabawa ta zama dausayi ta zama lambu kuma ta zama koramai kasar sahara fa wazin gairar zizarin irin wannan hamada sahara ta ƙasar laraba ina maza da suna ce ya a wata ta zama dausayi shuke-shuke ne ga shi nan gonaki ne kawai to ko yawa ya manta shi an yi haka yanzu dai jibi sahara irin ta saudiya irin ta sa sun mai da shi wajen noman alkama sun mai da shi wajen in alkamomin nan suka fito sai ka ce ma ba a cikin sahara kake ba sahara ta zama koramai yanzu wannan ruwa daga dajiyar da aka kai Tripoli ne kuma ta Libya. In ka kai sai ka ce dama tun da Allah ya yi kasar garin da wannan kogin a ciki amma istinahi ne yin sa aka yin sa aka to duk gashi nan ana ta shuke inda ba shuka din duk gaba gida takaici kuma sai ga wa'anda su kuma wajen nasa yake da shukokin ba su damu da shi ba gashi nan duk yanke shukokin ake lalata su ake diga baki amma su dai suna kokarin wannan to hadisi biya faɗa su da suna kokarin gyara sahara na da su san halaka ce ba ta wasa ba yaki da hamada yaki da sahara yaki da kaza su za ga suna fita shuka a ciki to wannan kenan annabi sallallahu duk kasashen lawa su zama murujan lambuna da dausayoyi wa anharan da koramai wa ataya sirar rajibu har mahayi zai taho bainal iraki wa makkata tsakanin iraki da maka zai taho daga iraki zuwa maka la ya kafu illa dalala sai sai tsoron kuma sai dai batan hanya amma dai tsoron mutuwa dai tsoron rashin ruwa dai tsoron rashin abinci duk da hotel hotel nan ga lambuna nan ga gonaki nan ga batan hanya kawai yake tsoro to izon Allah akwai hadisin da ya nuna mana yanzu batan hanya ma babu tunda duk an yi alamomi duk an yi alamomi nan za ka ita tafiya nan har kilomita kaza za ka tarar da gari kaza shi kuma garin kare shi kuma zai nuna ma kibiyoyi duka kasto in kai nan baya za a koma in kai nan gari kaza ka in kai nan kuma kilomita kaza ne duk an gaya ma in za ta nan za a ce ma to wannan kwana ce ba kai a hankula fa isu lo fa yanzu to nan fa rami ne fa isu lo fa yanzu to nan fa mutuwa ne fa dauke ma wuta ma gaba gida duk direbobin suka watsar da wannan duk gaba daya ta mutum ba zai yi direban ba sai an bashi wannan littafin na koya duk wannan to duk direban nan da nan karan sai ga inda kwana ce kawai ya shiga kai tsaye irin zai yi lahira inda rami kawai ya shiga kai tsaye Allah ya kawai sai ka yi ka gani an lalata abubuwa to mazana sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to in ka lura duk wannan abu ya tabbata yanzu wanda zai fito daga to in ba mota ba da kaza inda abubuwa su za a ga gashi Allah ya tabbatar da wannan shuke-shuken da abubuwan hawa din da rashin tsoro yanzu wanda yake cikin mota in dai ba a ce ko Allah ya kiyaye da rashin tsaro kuma yan bashi gara an yake tsoro ko namun daji zai ce ko ba sai kun gana cikin wanda ya kai tsoron dan uwan ka dan adam ba kaza ba in kuma yana duban hanya duk gaba ki da to kuma yanzu ba Allah shi an yi titunan ma da ba titi ma za a yi tsoron bacewa saboda ganin da an yi titunan ma duk gaba ki da kuma wata ta zama ƙoramai da ruwa wannan ma ya bayyana sannan yana daga cikin hadisi dai har yau manzon Allah sallallahu alkiyama ba ta tashi ba la taqumu sa'atu alkiyama ba ta tashi ba har sai mutane sun fito daga Madina mutane sun fito daga Madina ran dawa sun tafi Sham neman lafiya alkiyama ta sai mutane sun fito daga garin nan sun tafi Sham wai neman lafiya sun tafi Siriya ba sham yanzu ko Urdun ko Jordan ko Iliya anda suke cewa Baitul Maqdis nan ne Sham ko Siriya to wannan da kiyama ta ba sai an fita daga Madina ta an tafi Sham neman lafiya to a wannan lokaci a ce annabi ya faɗi wannan sallah ne ba fa abun hawa a wannan lokaci sai rakuni ko doki ko jaki ko fa abu da mutum yana suma ko ga mutum ido ciki ya kulle shi ko ga mutum za ta haihu tana suma a ce a ɗora ta akan rakuni ko a ɗora ta akan jaki a yi firiya da ita neman lafiya ai kafin ma a fita daga garin mata mutu ko mutum ma ya mutu ka gani ko amma an za ya ma tashi ba dai bari in gaya muku dai ko me ma za kamar da sai kun ga an ɗau mutum daga garin nan na an kai shan neman lafiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai yanzu a ne kamar za a ɗauke shi a kai shi neman lafiya ko London ko Faransa ko ba komai in dai ya iya dan daurewa dai haka dai za a dan taitaya shi a cikin mota a kai shi airport daga airport kuma a sai kujeru a dan ya zama gado kuma shi kenan a tsora shi a jirgi yanzu mintuna kaɗai yana London shi kenan a ce a iya hau gado yanzu London aka kai shi amma da tafiyar kafa za a yi ko da tafiyar motar ne ma a ce za a je London ai ya mutu a hanya ya gama kana da lafiya kamar ya fi tsarki da tafiya sai kaza kaga yanzu annabi sallallahu ya ce lalle za a yi za a je za a dinga kai irin kuma za a dinga tafiya neman lafiya garuruwa irin wannan neman asibiti da ake yi duka baki da sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ya faru wannan akwai mu'jiza da littafi yake ta akwai mu'jiza tili a ciki na farko gashi annabi ya bada labarin cewa ashe motocin nan za su faru saboda yanzu a ga motoci suna ana ɗaukar mutum a mota daga wani gari a kai shi wani gari asibiti jiragen ƙasa za su faru wani kuma tafiya mai tafiya a jirgin ƙasa zamanin shi kaɗai ne jirgin sama zai faru ya galibin marasa lafiya ne masu hali ne a jirgin sama ake ɗaukar su a kai su wani a yi misira da shi wani a yi tunis da shi wani a yi saudiya saudi armen da shi wani a yi ingila wani a yi faransa wani abu ma a ce sai an je america suke baki da kaga in dai doki ne ko rakumi kaga wannan abun ba zai yi ba kwarai da gaske duka baki da to wannan kenan sannan kuma wannan ya nuna mu'jiza cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna za a yi titin jirgin ƙasa daga garin nan nawa zuwa Siriya za a yi titin jirgin ƙasa daga garin nan nawa zuwa Siriya to kuma Turkiya ta yi wannan khalifa abdulmajid ne ko na gwamnan siriya daular usmaniya ai shi ya jirgin kasa daga daga daga siriya zuwa madina manzon allah sallallahu alaihi wasallam akwai da kuke hoto ya zo a wannan lokacin akwai hoton jirgin farko da ya fara zuwa ya tara malamai to yanzu in jirgin kasan nan zai shiga madina manzo Allah ya za a yi jirgi dai zai bai rabuwa bai rabuwa da hamdin nan nasa mai kuka Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi to in da wani hikimar da za a yi in ya shiga garin ba zai wannan kukan ba a yi to a wannan lokacin duk masu kirkira su da wani abu da za su saboda in an yi daidai ya zama duk gaba ɗaya ma haka zai to to cikin ƙasa ko dole ya zama yana da wannan kukan da na nesa zai ci saboda kai ya zo ya take mutum ya ce to shikenan yanzu duk in an zo kusa da Madina manzo Allah sallallahu alaihi ayi kayan fata fatoci kilago din nan fatoci duk a tattoshe salanta da shi haka aka dinga in jirgin ya kusa Madina manzo Allah ya tsaya an tattoshe salan sosin dan kar ya ƙara ya wa manzon Allah ƙara haka da yadda suke girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suke girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Abdul Majid shine haka kuma ga jirgin ƙarshe nan ma nasu da ya fita da ya fita wanda ya kwashe wannan kayan tarihi na Madina lokacin da su na yanzu suka kwaci wajen to Allah ya sa sun kwashe wa'annan kaya da yanzu duk wannan kaya an lalata su an ce shirka ne duk gaba ki to kuma haka jirgin an yi titin jirgin jirgin ya zo daga Siriya zuwa Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yakin duniya ya faru Saudiya ta zama ta shiga karkashin Amerika da kaza wanda su kuma suke yakan Turkiya din Turkiya ta ji haushi ta balle titin daga can jirgi ya daina ma zuwa ya daina zuwa gabas ta Saudiya din ba wai ya daina zuwa Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ikon Allah har kuma tafiya tafiya yan wayancan gari ta to ne amfani su babballe karafunan su yi kere kere da shi wayannan babballe ma har aka cire ma karafunan gaba daya amma Madina manzo Allah ambariya akwai unguwa na ambariya da kazo ga railway din tashar jirgin kasa har yau tana na ambariya a nan masjidin sufiya rijiyar sufiya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya atisayen din yan badar nan ne railway ta yanzu na ake wannan railway din to har yau yana nan ana ana tari diga to kuma ibn Allah sai yanzu Saudiya sai yanzu Saudiya take ta kokarin dai ta dawo da wannan jirgin Laraba ma suke ta kokarin su ta dawo suna ta yi dai kaga yanzu Saudiya ta yi jirgi daga Jidda jirgin kasa har zuwa Arfa daga daga jirage na wayannan zamani duk daga ba ɗaya wannan jirgin kuci zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk gaba gida to kuma na uku wannan ya nuna cewa mutane za su dinga tafiya din neman maganin din mun yi magana wannan. To sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan ƙananan motoci ma wannan kasi dukkan waɗannan suna motoci kala kala ga sunan na yan shiga na yan birni na yan yara ma ƙanana ƙanana ga sunan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su cikin hadisin da yake nuna sallallahu alaihi wasallam cewa irin waɗannan motoci za su zo. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abubuwan hawa da za a dinga hawa wani kafin kiyama ta shi sai an dinga hawa abubuwan hawa mai kaman girman sirdin rakumi. Abin hawa ne amma girman sa bai fi sirdin rakumi ba. Akan abin hawa ne. Kuma yana tafiya. Kaga yanzu in ka tafi motar 'yan tsera ɗin nan da abu. ana tafi hakan ba motocin olympic suna na tsere da ake yi duka ba gida to to akwai hadisi akwai abun hawa ya wata sai an dinga hawa abun hawa mai girman kamar darbuka haujaji darbuka wannan ɗaki da ake wa mata a kan rakumi kan rakumi larabawa mace sai a ɗan yi ɗan ɗaki kaɗan haka dai ɗan ɗaki a kan rakumi da wasu za ta iya shiga a zaune dai ba ta tsaya ba dai za ta ya ishe ta zai ta zauna duk gaba ɗaya to an san wannan masu ce a kai kenan to za a dinga hawa abin hawa a ƙarshen da mai kamar girman wannan ɗaki wannan ma ya fita ya fita to haka za a dinga hawa a dinga zuwa ƙofofin masallatai ana fakin da shi za su dinga zuwa ƙofofin masallatai suna fakin da shi matansu kuma a ciki suna jiran su ga su da kaya amma tsirara suke da annabi sallallahu alaihi wasallam ga su da ka amma tsirara suke sun gyara kansu sun gyara kansu ka ce tozan rakumi sun mai da kansu ka ce tozan rakumi e irin eh a cuci maza ko a cuci maza ko ai ba ba mu dinda ma da ake na eh da yi wanda ko a ta'asa na'am kuma a to wannan duk ya faru wannan mu'jiza ce yan birnin duk sun yi irin wayannan motoci ƙanana in ma musulmin ne su yau ma za su je kofar masallacin su yi fakin ko kofar masallaci ko kofar asibiti ko kofar wani kanti kofar wani waje da za a shiga za su yi fakin mutum za a ga ko masu ko matarsa ko wata yarinyar ta zabe ga ta nan zai bata a cikin motar bari ya je ya siyo mata wani abu ko askirin ita kuma ga ta a cikin motar kafiyatul ariyatu ga ta da kaya amma tsara take ila ma daidai ya ambata duk a waje ka aike ko ko kayan sharan saboda dan birni ne turawa yake rinja ne turawa yake kwaikwaya ita ma kuma kura ne ke kwaikwaya ko ba suriya ba ce shigar za a yi kuma an yi gyara wannan gashin an yi famin din kan kan ya zama kamar tozon rakumi dan kan nata na asali yana nan sallallahu alaihi wasallama idan ba da wannan irin misali ba ya zai ya faɗi wannan amma yanzu wanda ya zo zamanin gaje motar ba ta burin farar kan rakuni din ba gashi an yi baki ɗinta a ƙofar masallacin ko gashi an yi baki ɗinta a ƙofar supermarket ɗin ko gashi an yi baki ɗinta a ƙofar chemist ɗin ko gashi an yi ko da inda ga matar a ciki ga ta kafiyatul ariyatu tana da kaya ba za ta da kaya ba amma kuma na banza dan kamfai ne dan riga ce ba iya mace kaza wannan kuma Allahu akbar za ka san ma wannan hadisi sai ka je faransa ai mu hayyau da addini ai mu hayyau da addini sai ka je faransa ka ga shi ka ta banza da wani ma akwai wani mutum na na Rozana haka suke ce masa Rosi ko me ne su da su ne Rosa wani da aka dinga yi musalsal ne na tura ga Rosa rozana su suke ce masa tana yin shige iri-iri a cikin fitin nan abun mamakin senegal in aka yi wannan fil din yau da daddare to kafin gari ya waye yan da kan sun yi wannan dinki kafin gari ya waye yan da kan sun yi wannan dinki yan kwaro har competition ake waye ya fara fitowa da shi za a gaji a kan yawa kayan da rozana ta sa jiya yau kuma jiga shi suka sa a ba malam faranta a sai Allah ga shi nan da musulmin da waye ka ga wata shiga ta ta kuma kila ma mahaddaci ya Qur'ani ce ta shafi ne ga irin akwai lokacin da Kalima Shehu Ahmad ya hawa Allah ya sa ta yace zai iya hana ina abu ne na kasa gaba daya yana ƙasa gaba. Allah ya sa malam faki har sun ce to idan ƙasa irin abin ta kenan wala hawla wala quwwata illa billah sai yanzu da kaji kaji zaka canja kuma kallon bigiciya ba rashin wannan fikihun nawa ya jawo ake ta faɗa da musulman can America din ko kaza kaza sai sai sun yi hijabi ce da ne mata wa ka musu rara ba wani addini ko wayewa na ta haka to ko ba ka daidai kuma kai kai ta jijjiga kaya bari ma irin wannan takunkumi da ake da abin da ya fuska wannan duk dakikanci ne da kaza irin yadda irin yadda ya zama musu kaya to ne tun da kana a jarihin ma sun tafi jarihin kai irin abu sun kana gidansu da wa yake kaje dama ba mu ce kaje gaba kasan musulunci kenan ka tafi san kaje zaka yi to ai dole kuma kai irin me angilen ka tace wannan shugabar jamus din ta ce duk kuna guduwa da kasan ku an dame ku kuna zuwa mu ne muke ba ku lafiya muke zama da ku lafiya amma ko ku so zuwa kuna mana iskanci kuna mana ta'addanci a nan su zamu koma da ku kasan ku je su ta kashe ku shi ne gaskiya ne to to wannan kenan to za ga an yi bakin din nan wannan hadisi ba sai ma an masa wuri ba duk gashi nan za a ga Imam Ahmad shi ma ya rawaito za a ga ƙarshen zamani wa'yansu mutane suna hawa surjijjiga surada amma mota ce da ba ta fi girman surji ba kamar kokwa mota ce an yi mata ira irin ta sirbin ko babban ce ma kasan sirbi haka yake da doro da haka ake cewa kabari a yi ba tozo ko da sannan muka kaman kamu ɗaya haka kai ya wuce haka to kasan sirbi tozo doro ne da shi kamar to to haka idan an wuce za a ga duk wasu sun za a haka suke ba haka suke a a doro ne da su to za ka san hausura da duka baki ɗaya to su zo su yi fakin ɗinsu a ƙofar masallaci su sauka su fakin ɗinsu a ƙofar masallaci to suna dan nan kuma sun yi kama da rumfar mata ɗin nan na kan haka za su fakin ɗinsu a ƙofofin masallatai in ma musulmi ne to matansu a ciki kawunan su kai ka ce tozayen rakumi ga su kuma tsirara da kayan amma kuma tsirara ne kamar yadda muka yi hakim ma ya rawaito ingantaccen hadisi yace suna kan mayasir to mayasir suna ma da an fasa ta ne da wannan abin da aka faɗa wannan dai duk irin wayannan ƙananan motoci da abubuwa da aka faɗa sannan da irin kayan da mata za su dinga sawa to wannan mu da muka yanzu da muka ga muka ce wannan gyara kai da ake amma mai littafi yace kuma hakan ya faru saboda matan suna sa albaranidu albarniɗatu malafa malafa irin ta mata da suke sawa din nan ai tura suna sa malafa sosai sai dai muta mu ta kaba ce su kuma ta dinki ce sosai mata ba za sa malafa ba ai suna sa malafa ko ga saraure ta sa ta ko iko Allah malafa abu ne na kara rana dan adam inda ya yake yin malafa da ɗanɗan abu ne abu ne na kare rana abu ne na kare ruwa abu ne na kare fuska abu ne da sarakuna na yi masu kuɗi na yi talaka abu ne na kowa da kowa haka mazan ma haka matan ma to shi sai ya sai ya ce wannan malafar da suke sawa kuma duk za a ga hotunan su gashi haka ai malafan ma wata wata ta yanzu ta Mexico ta Mexico ta kasar wannan kasar da amerika take za ta kasan da tsakanin mexico ko ai malafar su ai ta wuce hankali ba da kasan faranci haka yanzu kasan faranci haka fadin ta yake gwara ma ta ingila da ta kaza ta so ta dan kawa da samu sana gwara za ga matar wata sa ta an dan fasfas da gilas din nan da da wato ji ba annabi yana faɗa wannan sallallahu alaihi wa sallama wannan kenan duk yana nuna bayyanar wa'annan abubuwa duk gaba gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wa'annan jirage na yaki da wa'annan jirage na fasinja da wa'annan jirage na ɗaukan kaya duk ya ba da labarin su. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a cikin Qur'ani ya faɗa kowa a cikin Qur'ani yana daga abubuwa masu girma da mazallar shi zamu gani sallallahu alaihi wasallam wannan tashi a sama tafiya a sama cikin jirage wannan jirage masu girma wanda za su ɗau mutum sittin goma yanzu a zamanin mai littafin shi da ƙarshen jirgi mai girma da zai ɗau mutum sittin ko yanzu a zamanin mu akwai sabon ko sani akwai wanda ya fi shi ma ko mutum ɗari bakwai da wani abu yake ci akwai sabon ko sani ina ko wanda ya fi shi ma ga waɗannan jirage da suke ɗiban kaya wagon ne da suke ɗiba ka da waɗannan jirage kuma ana cikin jirgin ga abinci ga abin sha ga komai da hutawa da sanyi da AC da da ma sha amaji in zikirin ne ma da bin Allah ne da tafakurin ma da gashi in ma dai komai din ma gashi to wannan ne sannan kuma da waɗannan jirage masu ɗaukan bama bamai da masu Allah ya kiyaye masu jewo waɗannan makamai duka baki ɗaya Juma da Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana wa'annan abubuwa duka baki da aya Qur'ani kafin wannan ma aya Qur'ani ta faɗa yanzu yana daga cikin hadisin dutsen dincan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa za a daina hawa kuma to abun hawa na wannan lokacin na farko babban jirgi za a hau jirgi kenan kuma yana daga cikin abin da dutsen din zai hau abin hawa ne kamar girgije kuma iska tana koro shi ko ya sauko mota ma ta yi daidai da wannan sifa da manzon Allah sallallahu alaihi amma jirgi ya kan manzo Allah ya ce ma jirgi ne kawai saboda in ka dubi jirgi a wannan zamanin za ka ga shi abun hawa ne kaman hadiri a sama kuma kaman iska tana kora hadiri yana tafiya yadda iska take kora hadiri ai shi ma hadirin da iska take kora shi ba ga iska tana kora shi ba amma da ka hau sama da ka ji akwai iska shi ma jirgin gashi kawai kana ganin sa yana tafiya to ko wannan din ma yayi akan jirgi din duk da baki daya to kuma ya zo manzon sun alaihi wasallam ce duniya ba ta shi ba sai abu mai kaho ya daina tunkuyin mara kaho ya zama abubuwa duk sun zauna lafiya an koya musu yadda za su zauna lafiya ko a koya musu ko saboda ma ma'aji ya bayyana a wannan lokacin ma kowa ya zama bawan Allah ai dama duk wani bala'i da yake samu daga zunubin mu ne to an daina zunubin ma to ne zai kuma same mu shikenan sai a zauna lafiya akuya ne kaho ba su tunkuyi mara kaho ba miciji ba sararan nan yaro yana wasa da miciji da mage da kaza su kwana waje daya lafiya kalau da mage da kare su kwana waje daya da kare da kura da zaki su kwana waje daya da mutum da zaki su kwana waje daya a daki to wannan kenan ko kuwa dike yayi ko kuwa koya musu za a dinga ai duka shi ne da ana haka zaka mutum yana kwana da zaki yana kwana kaza an koya musu akwai dabaru da ta an koya musu in dai ba ta kiro ba kuma wata rana an koya musu cewa to za a kai haka za a kai lokacin da hatta ya asal gulamu a shaika baridan bai na bukukai za ka ɗan yaro ƙarami ya aiki tsoho ya je ya kai man wani sako wani gari ne nisa za a zo wannan yaro ƙarami da zai ce da tsoho kai baba tafi waje kaza ka je kai mun kaza kaza kaza kila shugaban ƙasa ne kila shi kuma wannan tsohon ma ministan waje kaza to kai minista kai za ka je kai abu ko kuma kila sarki ne za a ce to hakimi ka za to kai kai za ka je kila ya ninka wannan ko ta taba kullun kama bai kai ba to kuma abin mamaki kuma tsohon da kuma amma ga kan aika shi tafiyar shekara tafiyar miliyoyin mulamulan shekaru da zuwa shi abu zai iya wannan tafiya to amma tun da tafiyar jirgin sama ne tafiyar mota ce da ai ba komai tsohon da zai gama ba a yi ma komai ba ai ba komai lafiya kalau amma nawa ne tsofaffin da za a ce yanzu shehin Ibrahim Rayyani wanda ba shi aka rada ambassador a Magarib ba daga daga Tunis aka rada shi yace da shi yoji zan iya hawa rabu yanzu je Tunis wani yanzu ko yau ne ko gobe to Allah ga Ibrahim Rayyani na dashi amma ni ga wannan mutu a gida kawai mutu a gida to haka amma da yanzu zamanin jirgi ne a motar da ta kai ka iya murkai akwai jirgi ma na special ma ba na fasin da da zai ɗauke ka kawai ya je ya ajiye ka a can. Kaga wannan bide lokaci ya zo kenan. To wannan ya nuna jirgi saboda ya tsoho zai iya tafiya mai nisa ilo ko da yaron nan ba shi da imani da zai iya aikin tsohon nan ko ba shi da girma da ciya da zai iya aikin tsohon nan to ai tsohon ba zai iya ba zai halaka to amma shi kansa yaron yana da imani yana da girma amma ya zan to ai ba wani wahala bane komai tsohon ka dai ba zai za ka iya zuwa kawai mota ce jirgin sama ne kawai bismillah tafi ka je ka kuma ya je ya yi ya dawo kila minista ne kila abu kuma shugaban za a gani kila yaro ne ko ko sarkin za a gani kila yaro ne kuma dole ya aika shi to sai kun ga wannan har hatta ya bulga ta zuru bainal fufuqaini fala yajidu har dan kasuwa zai dinga bugawa duniya ɗan kasuwa ya tafi duniya ya je gabacin duniya da yammacin duniya da kaza kuma ɗan kasuwa ne kila ma ba zai samu riba ba a can ya ce ni da a gida ma na zauna ne kasuwancin kaza ko ko in ka ya duba kuɗin da ya kashe da sai abubuwa duka baki ɗaya to wannan ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna za a yi tafiya a jirgin sama da duka baki ɗaya to har aka zo kuma ayoyin ma da suka faɗi jirgin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana ji wal mursalati urfa wal asifati asfa wal nashirati nashra wal khariqati farqa wal mulkiyati dhikra uzuran aw nuzra uzuran aw nuzra inna ma tu'aduna lawaqi wal mursalati urfa is Allah rantsuwa da iskar za ta za ta dinga kahowa a jere iskar da Allah zai dinga aiko ta a jere kamar a kawun kaza kaza irin jiragen soja din nan jirgin sama na sojoji inda suke tafiya a jere su yi kwana a jere su yi sama a jere su zuro ƙasa a jere da littafi yake cewa wancan fasarar da aka gada daban Allah yana nufin wannan jiragen sojoji din nan kuma yanzu ba jirgin fasarin yaki ake nufi wal mursalati urfa fal asifati asfa mai jeho muku ba ma ba mai mai jeho muku ba ma mai ku za su tarwata abu mai jeho muku ba ma mai in kuma masara ta da iska mai tsanani guguwa kaza kaza wanda za su zo ta tutture gidaje ko a yanzu zamanin da ne yanzu zan wai sai wata iska ta za ta ture jirage ai ta an gama ai ko iskan ba ta da tsanani ko jirgin ba shi da ƙarfi dan wani abu zai jawo muku kaman kabewa a uzubillah ya tashi garin ma gaba ɗaya Allah ya kiyaye mutum ya ga abubuwan muguntan nan da ake a Siriya Allah ya ba su lafiya kaza kaza da ake a wurare wal asfa fi asfa yanzu dan dan abu ne kawai za ta jeho da ta jeho gwam shi kenan bari ma kuma ji fa nukiliya ko kaza Allah ya kiyaye wannashirati nashira da iska masu ɗaiɗaita ruwa in mazalmanta ruwa ne ko ko yanzu jiragen sama ne da ake yaɗa wa propaganda da su garin da ake so ko kubuta fa nan da rana kaza mu za mu zo mu cire za mu ba wa garin wuta to duk za ga ana watsa musu takardu ta sama za ga ana watsa musu takardu ta sama uzura na unuzura idan waɗanda aka kai wa hari ne ba yan gudun hijira ne ana wasan makiya ne aka yi musu hari to a iya zuwa a wawa tsamu daga don Allah ku yi hakuri uzuri ake ba su wata ba a sanje ake rinjina makiyan ne ku yi hakuri aw nuzura ko magargadi ake musu nan da rana ka za ku fita uzura na unuzura duk dai ya yi ɗaya duk takatu ake wa wannan ku fita ko ku yi hakuri wallahi ba da sani aka ba za a iya zuwa ta kasa a ce su yi hakuri ba ita kuma rediyo ba ta kaza amma sai a wawa musu ko ku yi hakuri ba da ko ake ba ku dai kowa ya zauna a gidan kuskure aka samu duka ba kida wannan shirati na shira falfariqati farqa mai tarwata guri ko mai tarwata jama'a ma dama wannan mai ka da an ganna wani aka an watsi mutane suna waje da an rasu ko wala kowa ya watsi ka a kunna fitila ka aka zaka duk a watsi duk gaba gida ko in ta je wa ma uzu la kenan ta dai ta jama'a garin kenan ka kashe na kashewa shawara kuma zama yan gudun hijira wani ke san inda baban sai ke Allah ya rasu mu da yaki barka annabi sallallahu alaihi wasallama inna ma tu'aduna lawa wannan alƙawari da aka muku sai ya zo fa to in dai iska ya karuwa ce ai tun adamu ake ruwa iska take yaɗawa in ta kaza ce amma yanzu inna ma tu'aduna lawa ce a ce an so ma jeho gwam ta sama ai sai o aka fara wannan ko da wannan sai karni na 20 din nan amma ko karnuka na babu san wannan ba sai dai sun san majajjawa irin wannan roket din da ake jefa yanzu a harba su laraba sun dade da sansanin wannan saboda shi aka yi aka jefa annabi bara amma a hau ta sama dai wani abu ya hau ta sama dai ya dinga ruwa ba san wannan ba amma kuma lawaki zai faru zai faru wannan ka lura ji mai zai ga cewa wannan duk waɗannan jirage na yaki ne duka baki duk wannan abin da ya faɗa haka ake yi a zamanance yanzu ko Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa aya wa huwa al-qadiru ala an yabqa alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjilikum Allah mai iko ne ya aiko muku da azaba ta saman ko ta karkashin kafa Allah mai iko ne wannan aya sahabbai suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi me ma'anar ya aiko mana da azaba ta samu ko ta ƙarƙashin kafan mu haka ma dai kila mun sani zuwa tsuntsu ko ka amma ta ƙarƙashin kafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunda Allah ya faɗa sai ya zo amma yanzu fasara sa bata zo mana ba mu sanya abin yake ba mu sani da yanzu shi kuma manzon Allah yanzu dai ba mu san wannan magana ba amma kuma sai ya zo Ahmad bin Hanbal ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa daga Sa'ad bin Abi Waqqas kuma hadisi ne kyakkyawa manzo Allah yake fassarar wannan aya bata zo mana ba yanzu ba mu da fassarar wannan aya a hannu wal wal qadir ina yake قل هو القادر على ان يبقى عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم to amma yanzu wanda ya zo zamanin nan ya ga wal asibati asfa wannan irin azaba da ake zuwa mutane ta sama jirage ga sunan suna zuwa mutane ba ma ba mai kala kala ta sama wannan azaba da ake zuwa mutane ta ƙasa mutum ya taka lafiya ta tarwatse da shi ita kuma ga sanan dasa ta ake a ƙasa mutum ya taka lafiya ta tarwatse da shi ta taka abu tarwatse da shi wannan ai mutum ya wannan azaba musan wannan ba lokacin su yaki ne na sadaukai lokacin su bugarin buga shi ga na'an mutum ya to haka yanzu fasara ta tazo duk ga baki daga shi su ne wayannan bababai da wayannan abubuwa na ƙasa da ake yi shi ne nakiya da ake takawa kuma an hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiyama ba za ta tashi ba la taqumu sa'atu hatta tanzuru sama'u madaban la takun minha biyutul madani wa la takun minha illa biyutul sha'ari kiyama ba za ta tashi ba sai sama ta yi muku wani irin ruwa gidajen ku na zuwa wasu ba su kai komai a wannan ruwa ba yanzu za su watsi gaba daya ba gidan da zai ragu sai gidajen ciyawa sai gidajen ciyawa idan ta ce ma'anar wannan wannan hadisi ya wahalar da masu fas malamai ne ma'anarsa ke sai ma'anarsa misali ta sun muna zaman zo zamani wa'annan ba ba mai komai ginin gari komai concrete sun suka suka samu komai kankare komai dakin ya za su tarwata shi ya fi musu sauki ma ai ana cewa harshashi ma ya fi gudu a cikin wannan bulalluka na suminti akan ginin ƙasa ƙasa ta kan rike shi dama wannan ai wuta ne ƙara ba suminti wuta ne ƙara man ba ƙarfi yake yi amma ita ƙasa sai ta rike shi rage shi take duka baki da to ma'anar wannan magana za ku yi waɗansu abubuwa da za ku dinga makamai da za ku dinga zubo da wuta ta saman duk gidaje su rushe ba gidan da zai ragu sai gidan ciyawa dan sai gidan ciyawa zai ragu dan an san ba kowa a ciki duk masu su san din wannan bomb ya zo to me zai iya tare mana wannan dan ciyawa to sai su gudu su shiga koguna ma'ana wai an san ba kowa da cikin kallon sama ba za a yi ba amma inda ake ganin nan ne tsiran to nan za aka fi zuba ba jibida da ake shiga cikin kogon dutse ba to yanzu an yi makamin ma tun daga yakin afghanistan din nan an yi makamin ma da yake farfe dutse gaba daya in ya sauka a jikin dutse farfe shi yake ko ya narka dutsen dutsen ya zama ruwa har ya kai inda abin yake ko gidan nukiliyan ko kaza kaza ba kiyaye ma sai duka mulalla su jibe faɗa wannan sallah alaihi wasallama duka ba mazalla sallah ya ba da labarin wannan nukiliya dinnan wannan inji wannan makami na hydrogen da ake yi ko na nukiliya mazalla sallah alaihi wasallama ya ba da labarin sa wanda shi in ya zo ma halaka sakan ma guda yankin ma gaba ɗaya yake halakawa duka baki da daidai ke da kusan tashin gaman wajen duka baki da saboda ubangiji ya faɗa a cikin qur'ani حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزين وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بدم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها انقطع تلك عدنك أكي جنجنا أكي قومي كما برنيا أبو yanzu dai haka ginin nan na Amerika da aka la'anta shi din nan yanzu dukkan kera dukkan ado duk din ma za a yi fito a cikin kudin daban kudin daban وظن أهلها أنهم قادرون على الأرض mutanen ƙasa suka ga yanzu ai mu duk wata kira mun kai ta ba wani abu da ya isa kuma ya iya lalatawa duk wani abu duk wani ilimi na tsawa ta faɗa masa duk an yi an sa area da tsawa ba ta kusa da wajen ba duk wani ilimi na sanyi ya lalata katangar an yi an yi fenti da irin abin da sanyi ba zai duk wani ilimi na ruwa zai bambare shi duk an yi ba zai yi ba duk wani ilimi na rana tunda yanzu in gida ya zama hawa tamanin kuma ai kun shiga rana digirin rana ya fi kuna gida hawa ɗaya to akwai ilimin da ake kuma duk an yi irin gilas da zai iya ɗaukan wannan ranan ma da esin za ta iya ɗaukan wannan ranan ma duk gaba gida da esin za ta iya da komai in ka ji irin karatukan da aka akan wannan dogon gida na dubai ɗin nan in suna faɗa a karatukan da aka a kansa yanda kuma an yi ilimin idan waje ne mai girgizar ƙasa to haka yi girgizar ƙasa fa ai rushe to an yi ilimin kuma da ko an yi girgizar ƙasa ba zai yi komai ba yanzu da yawa sukan faɗa in girgizar ƙasa ta su ce ka zauna a gidanka inda kake ya fi ka fito an yi ilimin yadda gobara ba za ta shiga ba yanzu duk in kana hotel Allah ya kiyaye gobara ta shiga aka da an muku tarko an ce to duk wanda yake ɗaki kai ya fita nan ɗakin ka wuta ba ta shigo ba duk hotel yana da wannan in dai kwararre ne babban hotel yana da wannan abu za a ga ma an rubuta gashi na hotel din maka ina haramai na za a ga an rubuta Allah ya kiyaye ko da gobara ta kan tashi ka da an ce ba kakka fita daga ɗakin wutan ba ta shigo ba ta an yi wannan ilimi kaga yanzu an ga ko ta ina matsala za ta zo an toshe ko abba ta amruna Allah ya ce ai sai lamarin mai zo da an jeho wani makamin malam da an jeho wani makamin yanzu da makami ko aka jefa gida mai hawa ɗari da wajen goma sha biyar ya zama biskit kawai a awa ɗaya an gama ya zama tarihi Allah ya san adadin shekarun da aka yi a ta amruna laila lamarin sai lamarin mai zo a kun dare na wani hara ko rana wanda Allah shi da sai mu ta kaman gonar da aka girbe an girbe gona an kwashe komai ma ba ka Allah ta gana bilan su kaman ba ita ce take da jiya din nan ba oh kaman ba wajen nan ne jiya yake nan wajen ai abu ma yafi karfin jiya yanzu kaman ba abin nan ne dazu ba dazu abin nan yana sai amma yanzu kaga sadaka ai ka san wannan kam sai dai kuma irin waɗannan makamai na na wannan zamani sai dai irin wannan zamanai na makamai irin na wannan zamanin Allah ya kiyaye mu haka dai Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo da Qur'ani da kaza sai yanzu wannan shi ma wani nau'i ne na tafsiri na daban da mu iya inda Allah ya fi tsaya don haka malami in bai lalle ka irin wannan ba to lalle tafsirin Qur'ani ba zai sha wuya zai sha wuyar fassara shi a wannan zamani ko ku dawa a ƙaryata Qur'ani ko ku a yi wa nabu abuwa wannan ya faru wannan daga cikin abin da Allah ya saka wa Shehu Abdullah Ali ya rawar gani a ciki duk lokacin da wa'annan kere-kere suka fito malamai su tsalle su da cewa sai Shehu ya ce to sai ne ai kaza yanzu ka duba hujjatul baliga duk wannan karatun da mai iktira'at ne Shehu yana nan ya sa cikin hujjatul baliga akan littafi da ya mana munin Nigeria akan cewa a yi karatun Qur'ani a rediyo. An alwaje suka yi ai kafirci ne ba. Inda Allah ma na daɗin bayan Allah sai shi kuma ba waye wasan nan. Amma na Allah ne nan ma duk gaba ɗaya. Sai da aka yi littafi guda akan karatu akan rediyo din nan. Shehu ya kawo ayoyin ta ma kuma mai littafi mai ikta shi ya kawo wai kasu tuna bilgaibin makanin bai. Duk gaba ɗaya Allah kuma. Alhamdulillah.